ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha ba ce adam ba ko sai aka ce ma wasa bihi nuha sai aka ce wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa wato ulul azami kenan wayannan sune akabirul anbiya wato manya manya daga cikin annabawa wadda wasu daga cikin annabawan suna jaddada ainihin saƙon annabinsu ne amma su waɗannan su suka zo da saƙon tsagwaransa suka isar sannan kuma Allah bayan ya karɓi rayuwarsu sannan waɗanda suka biyo bayansu kuma suka ci gaba da jaddada irin wannan saƙo Allah maɗaukaki ya gaya mana ya ce ya shar'anta muku min addini akan abin da ike na tsarin shari'a wadda kai ɗan adam ya kamata ka bi ba abin da ka shirya wa kanka ba shi yasa sai yace ma wasa bihi nuha abin da aka yi wa annabi nuhu abin nan wasu ci da shi ko aka yi masa wahayi da shi aka umarce shi kuma ya zartar bayan yayi aiki domin shine awwalu anbiya'i shari'a shine farkon annabi wadda izo da shari'a abin da isa ba ambaci annabi adam ba watakila wani tunaninsa ya ce to shi annabi adam shi meye matsayinsa dole mai tunani zai wannan tunani annabi adam ya zo a doron ƙasa shi kaɗai ne shi kaɗai ne bani adam daga shi sai hawa sannan kuma zurriyar da yake haifa ɗan wancan ciki da ‘yar wannan ciki ake haɗawa a yi musu aure saboda haka wa zai iya aurar ƙanwa ƙani ya auriya wadda mu kuma yanzu kun ga shari'ar ai ba haka bane ko to Allah maɗaukaki bai soke wannan tsarin na aurar ‘yar uwa ba sannan a wancan lokaci na annabi abinan annabi abinan annabi adam alaihi salatu wassalam babu yin sallah babu yin azumi sai dai wasu ayyuka na shari'a da Allah ya ƙayyade musu yace su riƙa yi kawai kuma daga iya wannan ba daɗi ba rage saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya turo shi sai ya zama na shi ne farkon wadda izo da sallah da azumi da aikin hajji wa ma ila zalik shi ya sanya za ka ga aya an ce annabi nuhu shi ne farkon manzanni Allah kai mana muwafaka saboda haka a nan kun ga sai Allah ya ce wallazi auhaina ilaika da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi wahayi da shi zuwa ga annabi ibrahim wa musa wa isa bin maryam wayannan an kebe su da ambato soso biyar li'annahum akabirul anbiya sune manya-manyan annabawa wa ashabu shara'i kuma sune ma'abota shari'a sune suka zo da asalin su shari'a wal atba'i khasiratun kuma sune suke da mabiya masu yawa wa ulul azmi kuma sune ake kiransu ulul azmi sannan malam sai ya ce sun mafusirar mashiru'u allazi ishtaraka fihi ha'ula il'alamu min rusulihi bi ƙaulihi an aƙimu dina wala ta tafarraku fihi anan mu lura da wani abu malam ya kawo ya ce sannan za a fassara menene ita shari'a ɗin nan kun ga annabi adam shari'ar da izo da ita iya aikin karan kansa ne sai na matarsa hawa sai 'ya'yansu da suka fara haifa suka biyo baya to abin da suka ga iyayen suna yi ko iyayen suka umarce su iyakan wannan ne kawai shi babu wata al'umma da zai tafi ya je musu wa'azi to saboda haka anan Allah maɗaukaki ya ainihin sa tsari na shari'a wadda annabi Adam bai zo da shi ba shine aka ce an aqimud dina wala tatafarraqu fihi ai haza huwal mashru'u ai al-musa bihi shine abinda aka shar'anta kuma aka yi wasu ci da shi wal muha ila muhammad da abinda aka yi wahayi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ma'anar salata hukumu a hawa a kunkar ku hukunci da son zuciya duk inda zaka zartar da hukunci to ka tsaya kai adalci tsakanin wasu al'umma ne da kake tare da su a cikin gidanka ne a gun shari'arka ne a kasuwarka ne a gonarka ne a ko'ina kai hukunci da shari'a kar kai hukunci da son zuciya wala ta tafarra ƙofin dini fatau da afu shaukatikun kuma kar ku yadda ku rarraba cikin addinin nan na Allah da annabawa suka zo da shi to fa rauninku abin nan ƙarfinku zai raunana kun ga kamar yanzu yadda muke kallo kenan yanzu yanzu musulmai ƙarfinsu ya yi rauni in ba rauni irin na musulunci ba a yanzu da mutane wancan ya kama gabansa wancan ya kama gabansa a ce ƙasa ɗaya tak ƙasa ɗaya tak tana azabtar da muminai tana kashe su amma in ba underground ba ba wanda ya isa ya fito a fili ya nuna tallafinsa saboda ya san yana nuna tallafi za a murkushe shi saboda ya manta da Allah wa'annan haka kasashen suke na musulmi ga sunan barjak suna kewaye da jaziratul arab amma ku duba yadda ake kashe muminai to amma da ike muminan Allah ya sa musu karfin imani kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce al'ummata ba za su gushe a kan gaskiya ba in dai al'ummata ne suna nan ba za su gushe a kan gaskiya ba sai ya nuna falasɗin sai ce siffarsu za ta bayyana ana da Allah ku duba ku gani masu lissafi masana irin makaman da aka yi amfani da su a ɗan wannan tsokin gurin kai ka rantse da Allah yakin duniya ake yi muggan makaman da aka yi amfani da su a nan kai a yakin duniya ma wani makamin ba a yi aiki da shi ba amma abin mamaki kuma suna nan kuma sojojin da suka kama kusan guda 20 da wani abu ko 30 ba kaɗan ake ta nema za a murƙushe su da ƙarfi annabi ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam matuƙar al'umma suna kan addinin Allah to Allah ba zai gushe ba yana taimakonsu shi yasa ya ce an aƙimu dina wala ta tafarraku ku duba ku gada Allah kun ga wani abin mamaki lokacin da ake musanyen fursunonin yaƙi a wannan ɓaraƙuzan ginin da aka rurrushe musun a ciki suke fito da soja lafiyarsa kalausu bayar bayan an kawo musu iya adadin abin da suke so dole mun fahimci matsalar nan baraguzan ginin da aka rushe din amma abin mamaki a ciki suke fito da sojan ainihin isra'ila su fito da shi ga kuma duniya tana kallo in za a sake yi kuma sai a ga a wani gurin baraguzan ginin an je an sake fito da wani don kar ma ku yi tsammanin ko agu ɗaya suke ku je ku ce za ku daddage gurin ko ku yi wani abu kuma sun ƙare iya ƙoƙarinsu da ƙarfinsu sun kasa ture wannan mujahidan ba don akan gaskiya suke a tsaye ba wallahi da tuni sai labari to amma annabin rahama ya ce idan al'umma guda biyu suka haɗu ɗaya musulma ce ɗaya kuma kafira ce to duk ƙarfin kafirar wa'annan musulmin duk rauninsu sai sun murkushe ta shi yasa Allah ya ce an aqimud dina ku tsayar da addini wala tatafarraqu karku rarraba wancan ya kama hanyarsa mu ne kaza wancan ya kama hanyarsa mu ne kaza duka an ɗauki alqur'ani an ajiye a gefe an ɗauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ajiye su a gefe kowa ya kama son zuciya ta ba za mu samu kaskanci ba a dawo kan alƙur'anin a gani wallahi in izzar musulunci da musulmai ba ta dawo ba kuma a yi magana da harshe guda walmuha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne abin da aka yi wa annabi wahayi da shi la ta hakumu bi abin nan la ta hakumu a hawa akun wala ta tafarraƙo fi dini fata afu shaukatiku wallahi ƙarfinku zai raunana wa in kanatu shari'a abin shara'i al'ambiya taktalifu ko da ike shari'a ta annabawa mana yace ta sassaba eh haka ne ta sassaba fil umuri abinan adnawiyya a cikin al'amura na nan duniya walakin la tatafarraqu aibin nasi amma al'ummar dai guda ce li'anna kullu nabiyyin domin kowanne annabi yusi ummatahu yana wa al'ummarsa wasici yana bar musu ainihin me wasici bi ittiba'i man huwa ba'dahu cewa idan wani annabi ya bayyana bayansa to su masa biyayya kamar yadda annabi Isa ya faɗa wa mutanansa yace annabi Muhammadu ko Ahmadu wanda aka fi sanin sa kenan a cikin Injila da At-Taura idan ya bayyana ga irin siffarsa ga abin da zai zo da shi ga addinin da yake kira akai ko ko ajiye addini na ku yi masa biyayya shi yasa manzon rahama yace kullu shari'atin mansukatin bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kun ga shari'a ɗaya ce wancan manzo in yi in yi kafin ya tafi yawa al'umma sa wasu ce ku girmama annabin da zai zo baya na ku masa biyayya saboda me yasa shari'ar guda ɗaya ce shine a kadaita Allah ma'ana shi wannan annabi da zai zo bana aimin ma ja bihi yusaddiqu ma indahum abinda shi annabin zai zo bayana to yana gaskata abinda yake hannunku wato shine alqur'ani kenan ko kuma misali kamar at-taura da tazo he ta gaskata abinan injila da tazo he ta gaskata at-taura to haka sauran littattafan to shine anan manzanni zaka samu suna wasu ci a al'ummarsu da cewa su gaskata annabin da zai zo a bayansu me yasa min asalul aqida wa huwa tauhidu bil uluhiyya wa rububiyya shine tauhidi wato kadaita Allah wato ka barwa Allah allantakarsa war rububiyya kuma ka yadda komai Allah shi yake yin sa sai Allah yace kabura ko ka karanta ta na'am yace kabura alal mushrikina wannan kalma azuma alal mushriki na mata da uhum ilaihi abinda kuke kiransu dinnan na kadaita Allah wa adamu tafariqil umma da rashin wai haduwar al'umma wai cewa al'umma ba za su rarraba ba to su fa abin yayi girma a gunsu domin suna kallon abinda annabi yazo ya samu mushrik abin nan mushrikayil arab da kuma yahudawan madina kenan akai wayancan ga shugaban su wayancan ga shugaban su wayancan ga shugaban su saboda haka ko wani fada ne ya taso waccan kabila da waccan kabila ko ƴan wancan ahali da ƴan wancan ahali sai a haɗu ai ta kisa sai an sha wahala kuma sai a zo ana wani sulhi na banza sai a ce wai to kowa ya irga bangaren abin nan gawa mutum nawa aka kashe masa don Allah ka ji wauta idan aka irga wanda nasu yafi yawa gawar da aka kashe sai aga to guda nawa ne suka hau kai akan wayancan shikenan to sai a biya su diya kuma fa gaba in matsalar ta taso sace gwabzawa za a yi shi yasa addinin musulunci da ya zo lokacin da annabi ya koma madina duka sai ya tara yahudawa nan ɓangaren ainihin wato kazaraji da sauransu ya ce ku zo mu zauna madina ƙasarmu ce mu haɗa kai mu yaƙi dukkan wadda zai shigo cikin madina don ya rusa mana ita kuma ban ce dole ku shiga addini na ba kowa ya addininsa kun ga hikima ce ta siyasa da suka ji haka da suna tunanin za a tursasa su da ƙarfin tsiya da suka ji haka he suka yadda to amma waccan matsala ta ɗan abin da suke samu bayan ziga mabiyansu su je su yi faɗa da can a kama fursunonin yaƙi a can a kama a nan su kuma shugabannin su je suna bayarwa ana ba su wani abu wannan abin ya sa bayan lokaci ƙanƙani su shugabannin yahudawan da kansu suka rushe wannan alkawari har zuwa lokacin da Allah ya yi wa annabi ainihin umarni ya ce ya fita yaƙi tun da dacen ba a yi umarni da yaƙi ba to shi ne Allah yake gaya mana yake gaya cewa wala ta tafarraku karku yadda ku ainihin me karku yadda ku ainihin abin nan abin nan rarraba yayi girma akan su mushrikai abinda kuke kiran su akai Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u Allah shi ne yake zaɓar wadda iso da kaɗaita Allah sai ka ga mutum ya kaɗaita Allah wa ya hadi ilaihi man yunibu kuma ya shiryar da wanda ikarkatar da za a fiskarsa zuwa ga ubangijinsa ma'ana wanda duk yake nufin Allah sai Allah sai ya shiryar da shi wanda kuma ya fita sha'anin Allah yake ga dabararsa ce za ta kai shi yadda yake so ya cimma burinsa na rayuwa to sai Allah sai ya kawar da kai ga barinsa ma'ana sai Allah ya fita sha'aninsa ai ma'ana al'amuru ilaihi kenan wa ya hadi ilaihi man ya ƙabalu ila ɗa'atihi sai ya shiryar da wanda ya fuskance shi wajen yin biyayya wa ya fahimu sirra ya fahimtar da shi sirri na addini wani ɗufin da tausayinsa fi ittifaƙil ummati ala dinin wahidin wajen haɗuwar al'umma kan addini guda ɗin sun bayyana ta'ala annat tafariqa fi dini kana min akhlaqin nasu sabiqan wala hikam daman rarrabuwar mutane a tun daman can akwai sannan kuma har yanzu gashi abin yana tafiya amma hakan baya faruwa illa ba'dal inzari minar rusuli alaihimus salatu wassalam bayan an aiko manzanni ne kuma wannan matsala za ta faru sai Allah ya ce wa mata tafarraqu ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'a al-'ilmu baghyan bainahum na'am ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم Allahu akbar وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma tafarraku ai ma'ana ahalul adiyani mubtadi'atun fid dini wato su ma'abota addini ba su rarraba ba wato da suna kan addini guda ai bi an wahada ba'dhum wa kafara ba'dhum sai su- daga bayan zuwan ainihin mai dan sakon Allah sai wannan bangare suka yi imani wannan bangare kuma suka kafirta ai illamin min illamin ba'di ma ja'ahumul ilmu sai ba ce- face ilimi ya zo musu minallahi daga Allah bi wasidatir rusuli da wasida irin ta manzanni shine bi tauhidi wajen kadaita Allah kamar yadda shi Allah madaukake yake gaya mana inna dina indallahi al-islam wa maktalafa fi abina wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum kawai dan kiyayya ne fur wato ma'ana hasada ce shi ɗan adam yana da wani mugun ƙudiri kamar yadda na faɗa mana abin da ya faru ga abu jahal da yake faɗi ko ya ce kaza a gidansu muhammad yake kaza a gidansu muhammad yake kuma yanzu sannan an nafta ma kuma yanzu a ce a gidansu to mu me muka samu wannan shine dalilin da yasa ba zan yi imani da shi ba ya ce kuma sai dai ya mutu a hakan kuma ba akai ya mutu a hakan ba kuma ya tafi wuta lokacin da suka da da aka kashe su a badaratul kubra din da aka ɗe- annabi ya umarni ce aje a zuba su ga wata tsohon rija can aje a zuba su ya je ya tsaya a bakin rijar ya ce yanzu kun samu abin da muke faɗa muku gaskiya ne yana wa'azi da kausasawa umar ɗan karɗabi ya ce ya nabi Allah wa'annan ɗin da ya mushe ne sai ya ce ya umara hida aka nutsu ice wa'annan yanzu yadda suke jin magana ta kai baka jin ta haka domin yanzu sun ga zahiri abinda da ake faɗa musu suna kallon mafarki ne tatsuniya ne bokanci ne waka ne to yanzu sun gan shi dahir saboda haka sun fi ka ji yanzu sun fi ka hankali sun fi ka saurare umar ɗan kaɗabi ya sun kui da kai yana kuka me yasa saboda ya san abin da annabi ya faɗa gaskiya ce to shine anan Allah maɗaukake ke ba mu labari addini a wajen Allah guda ɗaya ne shine musulunci kuma mutane ba su yi saɓani ba wa'annan da aka ba su littafi sai bayan ga ilimi ya zo musu dan kiyayya a tsakaninsu Allah ya ce wa man yakfur bi ayatin lahi fa inna allaha sari'ul hisab duk wanda ya kafirta da ayoyin Allah to Allah fa mai gaggawar hisabi ne shi yasa a can yake cewa bagayan bainahum kawai saboda kiyayya ne ai ma'ana zulman wa udwana min al-kuf abinan min al-kafirina faman ari- abinan faman arafa al-haqqa mala yace wanda duk ya san gaskiya wa aba ittiba'ahu kuma sai ya kiya bu gaskiya din li farriqan nasa dan ya rarraba mutane kawai to fa huwa shi wannan mutumin zalimun li nafsihi ya fa zalunci kansa sannan wa zalimun li gairihi kuma ya zalunci wani wa baga ala maulahu kuma ya ketare haddi a bisa ubangijinsa saboda haka fa yastahiqul baqi abin nan bagi an yuhariba shi kuma wanda ya ketare haddi ya cancanta a yaƙe shi hatta yarji'a an bagayihi aw yaqtula ko dai ya dawo ga barin wannan zaluncin ketare haddi da yake ko kuma a kashe shi Allah ya ce walaula kalimatun ba dan wata kalma ba sabakan min rabbika da ta rigaya daga ubangijinka bi ta akhiril jazai yadda Allah ya saurara wa bayinsa ba za a yi musu azaba ta nan duniya a halakar da su lokaci guda irin yadda aka halakar da al'ummar farko ba sannan kowa za a ajiye masa sakamakon aikinsa sai kiyama ta tsayu ba dan wannan ba Allah ya ce ba dan mun yi haka ila ajalin musamma ba huwa mawqi abin nan huwa maw'ilul azab shine wa'adi aw muwa'adul azab wa'adin da aka yi na azaba Allah ya ce laqodiya bainahum bi ta'zibil kafirin fid dunya wallahi da tuna an yi hukunci tsakanin su da azabtar da wa'anda suke kafirai ne nan duniya wal kalimatu bi ta'khiril azabi dinnan ila al akhirati inna ma huwa li hadhihi al umma wannan fajin kirin wannan al'umma ce kawai akai mata wannan ta goma shi Allah mun gode maka wallahi ba dan haka ba da tuna an shafe mu babu labarin saboda barnar da ake kuma ta yi yawa kuma kullun ƙara ta ake kuma ba a tunanin abin takaici ba a ma tunanin ana barnar in ka kallaci rayuwarmu kamar ma ba ma tunanin ma ana barnar wa'inda za su zama masu istighfari da tasbihi yan tsiraru ne a cikin al'umma kowa abin da ya dame shi dan abin da zai sa a bakinsa shikenan da zarar ya samu ya cika cikinsa shikenan to shi ya komai yayi eh alakai mu gobe ko alakai rai gobe to shine Allah madaukake ce da yayi hukunci tsakaninsu da yadda zai azabtar da kafirai tun a nan duniya to amma kalmar jinkirtawa dinnan da aka yi wa wannan al'umma wa amma umamul salifatu amma su al'umma da suka shuɗe kafin wannan al'umma fa kalimatu ta'khiri aw ta'khirul azabi inma huwa fid dunya lil waqtil ay muhaddad lit ta'zibihim ya'ni inda Allah kamar misali annabi salihu lokacin da izo da ainihin aya kamar yadda suka nema kunga da suka kashe wannan ainihin taguwa sai ce to Allah ya yi muku wa'adi da jinkirta yi muku azaba zuwa kwana uku, ku zauna a cikin gidajen ku kwana uku. Amma a cikin wannan kwanaki ukun sai aka sanya musu wata alama a fuskarsu. Alamar da aka sa musu ita ce, gajen ido ga bakar fuska. In ka gamu da ɗan uwanka ka ce, ya wanda fuska ka taimaki idanka kuma jajajen sai ce, ai, kai ma haka ne ai. Sai wance ce, sai suka gane dukkansu haka suke. kun ga 'yan tsiraru ne suka je suka yi aikin amma sai Allah ya ce fadamdama alaihim ko rabbuhum bi zambihim sai ce fasawaha sai aka daidaita kuma azabar akan su wato da wanda suka zo suka yi kisan da wanda basu zo ba amma sun goyi bayan wannan ainihin barnar da aka yi to amma ita wannan al'umma an jinkirta mata saboda haka shine Allah madaukaki yake gaya mana yace wali kulli ummatin ajal kowace al'umma da nata lokaci fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna wato in muka duba cikin suratul a'raf kenan ko Allah madaukaki yace kowace al'umma tana da lokacinta kuma in lokacin yazo la yasta'khiruna sa'atan wallahi da dai da kimtawar ido ba za a saurara masa duk talaucinka duk musibar da kake ciki sannan kuma duk arzikinka saboda gishiyo lokacinka bai yi ba ko mugun kudiri Allah ba shi da wannan ba za a ɗauki ranka kafin wannan lokacin wannan aidan kai daman daɗi maka ya ba za a ɗauki lokacin abin ranka kafin a'a wannan ba layin Allah ba sai wannan lokacin ya cika shi yasa Allah ya ce la yasakiruna sa'atan wala yasaqdimuna wa innal ladzina urisul kitaba wa innan da aka gadar musu da littafi sune yahuda da nasara min ba'dihim ma'ana al'ummu salifa kenan qabali to su kam lafi shakkin minhu suna cikin kokwanto game ga abin da aka zo wa annabi da shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana min adami ittiba'i muhammadin da ma ya arifu na min sidikihi saboda abin da suka shina na gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum yakhafuna eh mukhalafatihi suna jin tsoron saba masa san san gaskiya ne to amma suna gudun su saba masa saboda sun san duk wanda ya saba wa annabi to karshen sa ya zo ne to saboda haka sai suke taka tsantsan waye shikuna suna yin shakka fi tanfizi makayidihim abinda suke shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana daga cikin abin da mushrikai arab suka je suka tattauna lokacin da suka ce yanzu mu kashe annabi ko kuma mu kore shi a garin nan ko kuma mi kaza suna ta shirya abin da za su yi wasu daga cikin fa'aica suka yi to yanzu don kun kashe mahaukaci mai kuka yi wasu suka ce don kun kashe mawaƙi mai kuka yi ai akwai mawaƙa da yawa wasu kuma masu tunanin abin da ifaru ga ainihin al'umma na kafin annabi ya suka ce tofa kun san gaskiyarwa ne kuma ba mu taɓa jinsa da ƙarya ba yanzu kuna tsammanin idan muka kashe shi mu za mu zauna lafiya? to ƙarshe dai mitin ɗinsa ya tashi cikin faɗa ma'ana aka rabu dutse hannun riga ba a zartar da abin da ake son aiwa annabin ba sallallahu alaihi wasallam ko da ike daga ƙarshe wasu 'yan tsiraru sun ware suka zauna suka tattauna aka ɗauko kowane ɗaya daga cikin ƙabilu da suke da su manya aka zauna aka yi mitin yadda wai kowa da hannunsa aka kashe annabi wato in sun samu kisan kenan kar ma wani ya taso ya ce zai baki ba da shi bane in kace ba da kai bane ya to wani shugaban ka ne to da shi muka yi to amma ku duba karshe me Allah ya musu da Allah ya so tseratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai ya dora musu bacci saboda Allah ya nuna musu kaskanci da Annabi ya zo ya ɗebi rairayi ya rika badawa akan su duk sai da ya bade kansu ya kuma kama hanya ya tafi shi da sayyidina Abubakar ba su farka a baccin ba lumurin hantsi ne na rana ya tashe su to me Allah bai iya ba fir'auna ba ya kashe abinan yallon dajin jirakai ya kashe dubu sha nawa amma abin mamaki kuma ga annabi musa a zaune akan cinyarsa la ilaha illallah don Allah me muke tunani da ikon Allah ne wai wai yana gudun wanda zai sanadin tafiyar mulkinsa ne fa yake ta kashe wa'yancan bayin Allah kuma sai gashi abin mamaki wanda zai sanadin tafiyar mulkin nasa gashi kuma yana renansa akan cinyarsa don Allah in ba Allah ba wa yake da irin wannan iko wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi saboda haka Allah madaukaki yace suna cikin kokonto akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muribun ya ani mawqi'un fi raibatin khawfan min wuqu'il azabi bagatata suna tsoron kar su fada wa Annabi wata musiba ta same su bagatata sai Allah yace fa lidhalika ولذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم Allahu akbar وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب mm.
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم na'am لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم mm.
الله يجمع بيننا وإليه المصير to ba an gama hukunci ba kowa ma ya je abin da yake so in ba za ka ji in ba zan ji in ba za mu ji tsoron Allah ba to kowa ma ya je abin da yake so makomar da ai zuwa ga Allah take ko kuma kowa za a saka masa da irin abin da ya aiwatar kuma Allah baya zalunci saboda adalci na Allah mizanin da za a auna ayyukan bawa ranar alkiyama tunda aka yi shi yana saman al'arshi ba a saukar da shi bai zo ma doron kasa balle ya ji balle ya ji dumin ha'inci saboda ɗan adam ya ɓata doron ƙasar da ha'inci wallahi yana saman al'arshi sai ranar kiyama an naɗe wannan ƙasar sannan a zo da shi bayan an shimfiɗa wata farar ƙasa Allah ya ce falizalika ai saboda haka ma'ana saboda irin wannan tsoron da yake cikin zukatansu ai ma'ana ar-ru'bu fi qulubihim kenan fala takabkar ka ji tsoron kowa kar kuma ka ji tsoron wata fitina fada'u ya muhammadu ma'ana ka kirayi mutane ila ittifaqi ala da'atillahi basa su hadu su bi Allah kawai wa tauhidihi da ta Allah fi millatil hanifa ya'ani al-hanifiyya a addini wanda yake mara karkata mi kakke wastaqim anta alaihi kai din ka daidaita akan sa li'anna min shuru'id da'i ila shay'ina ila shay'in Allah yukhalifa amaluhu da awahu kun ga mai wahala kenan wai bahaushe ya ce cin ɗan wake da diga ai yanzu da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mutum nawa ne suka sai da littafin Allah wai su dai kawai mutum wai a ce masa gafarta mala shikenan ya ji daɗi to an ce maka gafarta mala amma shi tunaninsa ya samu abun hawa ƙato ya samu fankace can gida yana jujjuyawa ana ce gafarta mala daman dan duniya ya kuma sai Allah ya bashi duniya a hakan ma ba yadda yake so ba dan za a bashi yadda yake so arzikin da za a bashi ba zai dauke garin su ba ma'ana garin su ba zai dauke shi ba a ina gaba ku fahimta ba ma'ana kowanne mutum abin da yake buri ya samu da za a bashi wallahi garin su ba zai dauke arzikin ba domin idan ka ce misali a cika maka gidanka da arziki idan kaga arzikin ya tabbata an cika maka gidanka sai ka ce ina ma ya kai ninki biyu ko ai halin dan adam ne to da za a cika maka cikin garin nan namu kaga tabbas yanzu naka ne mallakar kare sai ka ce a wane yanzu a Kano ai nasa ya kai hadin Kano bari ni ma zan san yadda zan yi na wayaninka azare sau biyu in ya kai sau biyu haka kuma nemi uku wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace babu ɗayan ku da zai roki ko zai burin Allah ya bashi wadi ɗaya na dukiya face in ya samu sai yayi burin biyu in ya samu biyu sai yayi burin sun yi uku kenan babu ka'ida da zai samu ɗari zai burin su zama ɗari biyu ko yanzu ba haka muke ba inda ba haka muke ba da Allah ka duba rayuwar al'umma kaga wani ya tara kuɗin da ba shi ba ba tattaɓa kunnensa ba ma sai dai ƙasa ta cinye kuɗin amma ba zai iya alkhairi ba Allah ya sauwake saboda haka mu lura mu ji tsoron Allah kai mai wa'azi ka tsaya kai ainihin mai ka duba ka ga mai alkur'ani ya umarce ka sharaɗin kiranka da al'umma za su yadda da kiran shine ka tsaya kai aiki da littafin Allah wallahi in ka riki son zuciya to ka tozarta kanka ka zalunci kanka kuma ka ha'inci Allah saboda haka za ka samu sakamakon daram yana nan shi ya sanya sharaɗin mai kira zuwa ga addinin Allah ya zam abin da yake kira bai saba wa shi wato ma'ana aikinsa bai saba wa abin da yake faɗi ba bi an ya ƙula shay'an wa ya fa'alu huwa abinan huwa shay'a abinan huwa shay'a ya'ani al'akar ga abin da yake faɗi kuma ga irin aikin da yake daban dala ba ku ganin haka a zahiri ko nan cikin garinmu kaga mutum malami ne hecin amana sai ƙarya sai saba alƙawari shi da ya jujjuya riga kawai yana tafiya in mota ne da shi ya shiga a inda sawa yake tafiya ko bukata ya huce Allah shi gafarta malam shikenan to an faɗa maka an faɗa mu shikenan to fa shikenan ladan kuma ga azaba can ta wulakanci tana jiran bawa shine Allah ya faɗa mana a cikin suratul muddassir ba sai mun kawo ayoyin ba kun san su Allah maɗaukaki yake gaya mana wastaƙin anta ya ani kama umirta wala tattabi hawa ahu karka bisan rayukansu duk wadda ibar addininka to karka bisan ransa wa haza dalilun alaman kullu bid'atin udkilat fi dini duk abin da aka shigar da shi cikin addini wadda babu shi cikin wannan littafi na Allah babu shi cikin hadisai na manzon Allah ijma'i na malamai muwahhiduna ya'ani ahlus sunna wal jama'a babu ci a cikin maganganun su to tsallake ba shi kawai don Allah ya ce ma faradana fil kitabi min shay'in bamu bar komai ba cikin littafin nan mun zo da shi ilimin ka ilimi na ilimin ku ne zai gaza kawai Allah madaukaki yace ka gaya musu ya'ani wa qul amantu kace nayi imani bima anzalallahu min kitabi nayi imani da abin da Allah ya saukar na littafi wannan me yake nuna mana fihe ta haƙiƙun lilhaƙi tabbatar da abin da yake na gaskiya ne wa bayanu ittifaqul kitabi almunazzila fi usuluddin ashe wannan yana tabbatar mana asalin addini in kana son sa a cikin littattafai da Allah ya saukar ne a ba san zuciya ake bi ba wa umirtu li a'dila kuma an umarce ni ka gaya musu an umarce ni da in yi adalci a tsakaninku fil hukumi wajen hukunci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine mahalicina mahalicinku lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin namu da muka gabatar namu ne ma'ana sakamakon sa shi zai dawo kanmu wa lakum a'malukum kuma aikin ku da kuka aikata sakamakon sa kansa zai koma la hujjata bainana ba ma kace nace a to wace husuma za a yi ai la taziru waziratun wazira ukra ko haka Allah ya ga mana to wanda kowa aikin da da shi za a saka masa to akwai abin husuma akwai abin kace nace la hujjata bainana wa bainakum Allah yace Allahu yajma'u bainana Allah zai hada tsakaninmu fil mi'ad a wata matattara li fasalul qada idan rarrabe hukunci da zai yi tsakanin bayinsa daki daki filla filla kamar yadda Allah yace ka gaya musu qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqi wa huwa fattahul abina wa huwa al fattahul alim Allah zai haɗa tsakaninmu sannan zai buɗe tsakaninmu da gaskiya domin shi mai buɗi ne kuma masani ne akan abin da yake a wata ayar Allah ya ce ya hakuma bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi taktalifuna ita ce yawmal fasali din jama'anakum ko wal awwalina fa in kana lakum khaydun fakiduna haka Allah ya ce saboda haka Allahu rabbuna wa rabbukum walana a amaluna walakum a amalukum la hujjata bainana wa abinan bainana Allahu rab abinan Allahu ya jama'u bainana wa ilaihil masir haka ne gurin nan ko na'am Allah shine wanda zai hada tsakanin mu da rarrabewa tsakanin masu laifi da marasa laifi mai kyakkyawan gun zama da mai mummunan gun zama kuma makoma zuwa gare shi take sai Allah ya ce wallazina yuhajjuna
الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحلة عند ربهم Mm.
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allah ya ce wallazina yuhajjuna wa'annan da suke jayayya cikin addinin Allah ma'ana yuhajjuna fillahi kenan suna yin jayayya cikin addinin Allah kuma jayayyan nan suna yin ta da annabi wanda annabin kuma sun san ba makaryaci bane basu ma hasali taba jin ƙarya daga gare shi ba yanzu misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa umarni tun kafin ya hijira ya ce ya isar da saƙon Allah ga waɗannan mashirkayyar Arab da suke kuntata masa. Da ya je ai dutse ya hau saboda in kana kan dutse sauti ya fi isa kunnan duk wanda kake son ya isa. Ya ce ya ahalu kaza, ya bani kaza, ya banu kaza, ya banu kaza. Duka sai da suka taru ga baki ɗaya duk waɗanda ake kiran. Wato ina son in fito mana da gaskiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda kuma su kafiran ne suka furta da bakinsu sai ya ce ya ku dangina ya ku ‘yan uwana yanzu idan na ce muku bayan duwatsun nan ga wasu mayaƙa nan suna zuwa sun gama shiri za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba suka ce da sauri za mu gaskata ka ai baka taɓa mana ƙarya ba da Allah yanzu ba su kama kansu ba sai da ya gama gaya musu ya ce to ni annabin Allah ne amma matsayacin cikakken dan wuta daga cikinsu ya ce tabbala ka ya Muhammad don saboda wannan ka tara mu kai Allah wadare ka zai kaza ya juya ya tafi yana bakaken maganganu shi yasa Allah ya ce tabbadi ya da abi lahabin wa tabba har zuwa ƙarshen aya yadda ya aibanta annabi daman Allah ya ce inna shani aka sai ya ce huwal abtar ko ai mai aibanta ka shine mai yankakkiyar albarka saboda haka kun ga gashi sun ce ba su taba jinsa da ƙarya ba kuma da zai ce rundunar yaƙi tana zuwa ɗin kuma za su gaskata shi za su je su yi shiri da sauri ko amma da ya ce addini ya zo da suka ce ka daman don saboda wannan ka tara mu Allah ya sauwake to shi kafiri duk yadda yake ya san akwai Allah duk tsiyarsa kuma da yake ya san akwai Allah illa kawai bai san meye addini ba to sai aka turo annabi dan ya ganar da shi menene addini to wanda suke jayayya da annabi akan addinin Allah min ba'di masjiba lahu bayan wasu sun amsa da imani li zuhuri mu'jizati abina mu'jizatihi saboda mu'jiza da izo da ita misali wani balaraban kauye ya zo da damo a cikin jakarsa yankakke daman fa ya yanka shi dan farauta ne da ya shigo sai ce ina muhammadu yake aka ce haka je gu kaza nan zaka same shi yana zuwa kuma ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ce ya muhammadu na samu labari an ce kai manzon Allah ne annabi ya murmushi ya ce haka ne ya ce to in kai manzon Allah ne ka faɗa abin da yake cikin jakata kun ga annabi fa bai san shi ba fa na farko tuku ya kamata mu fahimci wannan tunda shi mutumin kauye ne annabi kuma yana cikin makka annabi ya ce abin da yake cikin jakar kadamo ne to tun daga nan zuciyarsa sai ta fara karaya ya ce lallai ko in ba annabi ba ai ba mai bada irin wannan labarin ni bai taba gani na ba ni ba wani kasuwanci muke da shi ba da annabi ya ga ya tsaya ya shiru sai ya ce fitar da wannan daman da ya fitar da shi an yanka shi sai ce kawo shi ya ajiye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shafa dama sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya dabbo man ana ya ce ya kai wannan damo ni waye sai ya ce an ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashhadu annaka rasulullahi kawai shikenan balarban kauyen sai ya durkusa sai ya ce ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ya karba addini kuma ya tafi shi ma ya ci gaba da kira to wannan bayyanar ainihin mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam da masu imani suka imani da shi su kuma wayancan yuhajjuna suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce hujjatuhum dahiratu ai hujjata su batacciya ce batacciya ce inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa alaihim ghadabun sannan akwai fushin Allah kuma tattare da su wa lahumul la'anatu minallahi suna da tsinuwa daga wajen Allah sannan kuma wannan la'ana ko tsinuwa daga wajen Allah ɗin wata azaba ce mai tsananin gaske fi duniya nan duniya Allah zai ƙi su a kashe su a lahira kuma a yi musu azaba da wuta sai Allah yake cewa mai الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان na'am وما يدريك لعل الساعة قريب na'am Allah maɗaukaki yace Allahu allazi anzalal kitaba shi fa Allah shine wanda ya saukar da wannan littafi na alqur'ani da muke karantarwa bil haqqi da gaskiya ai ma'ana as-sabitu la yaqbalu taghayyur shi kuma wannan littafin baya karbar jirkita duk inda ka kai da dabararka ba za ka taba jirkita shi ba suna nan makaranta tili za su gane ka saboda haka shi yasa Allah yace anzalal kitaba bil haqqi sai yace wal mizana kuma shi ya saukar da adalci fil hukumi cikin yin hukunci shine alimin almizana ana ya'ani bainan nasi yawmal qiyamati wama yudrika to me ya sanar da kai la'alla sa'ata takunu qaribun ya'ani qaribun din da Allah ya ce ya'ani takunu qaribun sun zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda izgili to ka ce za a tashi za a yi kaza za a yi kaza to kiyamar yaushe ne ai mu bamu taba gani ba ko to mutanen da suka gabata dafa ya aka yi su kaza kaza kaza saboda haka shine can Allah ya bamu labari cikin suratul daha min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa min hanu nukhrijukum taratan ukhra a wata kira'a ko a wata kira'a kuma aka ce ukhra Allah mai girma da daukaka sai yake ga yaman suna yi maka irin wannan tambaya to kai wai sanar da kai ilimin sara alkiyama din ai kai ma baka san shi ba ya iya yiwa a kusa yake ya iya yiwa a nesa yake sai Allah ya ce yasta'jilu biha يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها mm.
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق na'am ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce yasta'jilu bi hallazina la yu'minuna yau ga abin mamaki wanda ba shi da imani yana gaggawar azaba ta zo dan bai san mecece azabar ba ko amma abin mamaki ko abin tausayi ko abin tsoro shine waɗanda suka yi imani su kuma mushfiquna minha su kuma tsoron ta suke yi saboda sun yi imani duk irin balahirar da Allah ya ambata za ta samu wadda ya kafirce masa sun yi imani tana nan tafi kuma sun yadda inna rabbaka labil mirsad saboda haka shi suka zamo mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq kuma sun san gaskiya ne ala innal ladzina yumaruna amma wa'anda suke jayayya fi sa'ati akan sa'ar alkiyama wa'annan lafi dalalin ba'id suna cikin bata wadda yake mane sanci me yasa saboda me suna suna kallon abin kamar tatsuniya ne ba zai faru ba shine Allah ya ce mi الله لطيف بعباده يرزق من يشاء hmm.
وهو القوي العزيز Allahu akbar Allah ya ce Allahu latifun bi ibadihi ya'ani barrun wa fajirun Allah mai tausayi ne duk kafircin mai kafirci Allah yana jin tausayinsa ba don Allah yana jin tausayinsa ba da shi a shafe shi ko yanzu wayancan kafiran da muka bayani farkon karatu da suke ta kuntatawa suna kashe musulmai muminai suna rushe musu gidaddaji ai barna suke ta inna na hako kamar da haka Allah yana jin tausayinsa don shi Allah ya san makomarsu me yasa bai share su ba sai aka jinkirta musu zuwa lokacin da yake kowa ajalinsa zai kare kowa sai a kama shi da hujja barrun wa fajirun kenan haisu lam yuhlikahum ju'an yadda bai halakar da su bayin nasa da yunwa ba bi ma'asihim saboda yawan saban da suke yi inda Allah ya so duk sai ya bar mu da yunwa ta kashe mu wata rana na ga abin tausayi ina kallon midiya a yankin ethiopia ne wani kwari ne ruwa ya kafe Allah ka raba mu da masifar yunwa Allah ka raba mu da masifar kishirwa wallahi kogi ne ya kafe kogin babba ne fa amma sai ya kafe malam a cikinsa kada ne da sauran wasu ƙwari wanda su da ruwa suke rayuwa tun suna shiga inuwa wato ana bidiyonsu daga mataki zuwa mataki irin wahalhalun da suke shiga har suka kai sun mutu sai ‘yan kaɗan masu nisan kwana wallahi sai kaga kada a farkon yadda aka nuno shi ruwan ya ƙare da ƙibarsa ba ka ganin ƙashin jikinsa amma abin mamaki ba ƙashi ba hajjijiyarsa sai da fatarsa ta nuna da sauran wasu ƙwari ana cikin wannan a nan fa ina son in faɗakar da mu da Allah ya ce Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausayi ne ga bayansa shine malam ya kawo ya ce barrun wa fajirun haisu lam yuhlikahum ju'an yadda bai halakar da su da yunwa ba kun ga wancan da Allah ya rike arzikin nasa da ruwan shan da abincin duk ya hana su kuma dabbobi ne masu dindike a doron ƙasa kamar yadda kake nake kuma masu neman abinci ne kamar yadda nake nema kake nema sannan su kuma ba su ma da littafi da aka buɗe musu na sun sun yi zalunci za a rubuta musu zunubi kai kwa kana da littafi ko amma sai Allah ya jarraba su da ruwan sama ya sauka tunda daman gurin ne wato kwari ne gurin yayi mamako ruwan yan wa'anda ba su mutu ba da ƙyar wani yake fitowa a kogo wani a ƙarƙashin dutse haka suke mummurginawa da ƙyar wannan ruwan suka shiga wannan ruwan zuwa ɗan wani lokaci sai gashi suna fandal-fandal a cikin ruwa rayuwa ta dawo musu to da Allah ya so sai ya halakar da mu da yunwa Allah mun gode maka ya Allah Allah mun gode maka ya Allah Allah ya ce yarzuqu man yasha'u yana azurta wadda iso sannan wa huwal qawiyyu kuma shi Allah mai tsananin ainihin karfin iko ne ga duk abin da yake nufi al'azizu kuma ma'ana mai rinjaye ne cikin al'amarinsa. Allah ya ce, Man kana yi redu.
Man kana yi redu harkar akirati na zubin lahu fi harfi, wa man kana yi redu harkar duniya mutihi min hawa ma lahu fil akirati min nafi.
Allah maɗaukaki ya ce, Wanda dufa yake nufin ita wannan rayuwar duniya da aikinsa, kai malami ne? kai dukiya Allah ya baka a'a kai kana nan a riga tsakani ne ilimi kake da shi na ibada amma ibadar da kake dan ka samu duniya ne kai menene duk irin abin da Allah ya yi maka nufi ya maka ni'ima da shi da irin aikin da kake sai kake nufin samun rayuwa irin ta duniya in kana nufin samun rayuwa irin ta lahira ne Allah ya ce nazidillahu fi harsi zamanin nan ka masa kyawawan ayyukansa min wahid ila ashara min al'ashara ila mi'a wa wa da'ifin ila da'ifin kenan wa man kana yuridu harsar duniya amma wanda yake nufin wannan rayuwar ta duniya shi dai ya zama kaza ya samu kaza bilata da'ifin kenan Allah ya ce ma kusima za mu ainihin bashi shine nutihi minha amma bilata da'ifin ba za a ninka masa ba ma qusima lahu zamu bashi dan abin da kawai muka so mu bashi ne wa ma lahu fil akhirati min nasibin kuma a lahira bashi da wani kaso sai Allah ya ce amlahum am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allahu akbar walawla kalimatul fasli laqiya bainahum وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah madaukaki yace to amlahum su kafirai kenan wai shar'u abina abina amlahum shuraka'u ko suna da wasu abokan tarayya ne ma'ana suna da wasu shedanu ne shar'u lahum suke ainihin shar'anta musu su wa'annan abokan tarayya din suke shar'antawa kafiran min addini wani abu na addini alfasidin wanda yake batacce ne domin duk addinin da ba na Allah ba ai shirme ne me za ka samu a cikinsa idan addini ya zama na Allah shi ne addini ina jin bare ne a wani karatu na taɓa faɗa mana wasu yayi mu suna zaune a masallacin tsamiyar idi ina jin kun manta watakila wato anan ina son in fito mana da shi Allah shi yake mallake da arziki ya ciyar da wanda iso ya sha ya shayar da wanda iso kuma ya danke ya hana wanda yake so anan mu lura malam ya gaya mana kan wannan aya da Allah ya ce amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah sai ya ce addinul fasidu wato addini wadda yake batace ai abinda suke batace ne ko amma wadda in tsayu akan addinin Allah fa shine addinin sa wadda yake datacce alhanifiyya da Allah zai samu tasgaro a rayuwarsa a ko ina yake ba zai samu ba shi ya sanya su kwari da sauran dabbobi wanda ba a dora musu shari'a ba in kaga wani yadda yake cin abinci sai ka sha mamaki sai kaga ya aka yi ya samu irin wannan arziki shine na buga mana misali a wani karatu da muka je kan gabar wata aya suna zaune a gindin wata akwai tsohuwar tsamiya ta mutu yanzu ba ta nan sai kadangare ya fito daga cikin kogonta ya suka lura kadangaren makaho ne da ya fito daga kogon sai haka sai bude bakinsa da bude bakinsa da tasowar fara ta fada bakinsa cikin kiftawa da bismillah da ya cafke ta ya tattauna ya tattauna ya haɗe sai ya koma kogon shi kenan don Allah in ba Allah bawa yake da wannan iko yana da idan da zai ga abinci ne shi ba shi da idan amma sai Allah ya kawo masa to haka kai in ka ji tsoron Allah wallahi haka Allah zai sauƙaƙe maka hanyar cin abinci gishu da mugun ƙudiri ne yake toshe mana wasu hanyoyin rahama ɗin abincin yake ba mu wahala ma'ana irin mugunta ta rai da ƙyashi ka ji kanewa ɗan uwanka hasada bayan ba shi da ikon ya riƙe maka arziki Allah ya ce to suna da wani ainihin shaidanu da suke ainihin hukunta musu ko suke tsara musu wani addini wanda Allah bai ainihin sanar da su ba Allah ya ce walaula kalimatul fasali la qudiya bainahum wallahi ba dan ainihin Allah ya ainihin me ya faɗi wata kalma ta rarrabewa ranar sakamako ba bi annal jazaa fi yawmil qiyamati cewa sakamako dai sai ranar kiyama za a yi shi to da yayi hukunci tsakanin su da tsakanin waɗanda suke mu'mine ne ya azabtar da waɗanda suke kafire ne nan duniya wa innal zalimina lahum azabun alim lalle su azzalimai suna da azaba mai mu'limin radadi malam mu je aya ta gaba sauran aya zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات الله أكبر لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الله mai girma da daukaka yace tarawalimina yawma idhin ya'ani yawmal qiyamati kenan zaka ga azzalimai a ranar alqiyama kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa mana walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na ko hadda zuwa ƙarshen aya wannan ma'arufun ladaikum Allah ya ce to da zaka gansu a irin wannan mushfiqina ya'ani kha'ifina mimma kasabu suna tsoron kowa yana jin tsoron abin da yake aikata yanzu ga sakamakon ya ganshi a fili kware kwata da can ana faɗa masa yanzu wani ana wa'azin nan wadda sauti yake kai masa in ba mai imani ba ne kullum suna damun mutane su ma suka samu kaza kaza za su da Allah ba irin wayan can ba ne ya tafi can wallahi za ga irin wannan ranar alkiyama mushfiqi na min ma kasabu suna cikin ainihin sauna suna tsoron abin da suka aiwata miya min rayati an yujabu alaiha za a saka musu da ita wa huwa aljaza'u alaiha waqi'un bihim kuma wannan sakamakon akan wannan aikin nasu zai afku zai tabbata yawmal qiyamati la muhalata wallahi za a saka kowa da aikin sa Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka aiwatar da aiki aiki wanda yake mai kyau na kwarai fi raudatil jannati suna cikin dausayi na aljanna Allah ka sanya mu cikin wannan al'umma Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so a wajen ubangijinsu minan na'imi wa sawabi wal jazil abina wa sawabil jazil zalika huwa al fasa abina fadlun khabirun wannan ita ce falala wacce take mafi girma karanta mana aya ta ƙarshe ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allahu akbar قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى na'am ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا na'am إن الله غفور شكور to Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka yafiya ya Allah Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ɗora mana wannan karatuttuka da azumi da sallah akan mizaninmu wannan aya Allah ya ce zalika allazi yubashiru ma'ana zalika allazi yubashiru Allahu ibadahu allazina amanu Allah yana bishara ne ga bayinsa waɗanda suke masu imani waɗanda suka aikata aiki aikin mai kyau ya ce kul ka gaya musu a mutanenka ya muhammadu la asa alukum alaihi ajara ya fi tabaligin risala ban tambaye ku lada ba illal mawaddata fil qurba face nuna kauna da tausayi da janye abin da zai zama cuta tsakanina da ku ni ba zan cuce ku ba to ku kar ku cuce ni wasu maluma suka ce wannan illa din ainihin isti'nafi ne munkadi a wasu suka ce a mausuli ne saboda haka lakin ma'anarsa in almunkaɗi uɗin ne kenan ai a sa'alu kuma an tuwaddu ƙarabati ina roƙonku ku ƙaunaci kusanci na da ku ku kiyaye karku cutar da ni allati hiya ƙarabatu kuma aida wadda kuma ita ce ainihin mai dangantaka ta da ku fa inna lahu fi kulli baɗanin min ƙwaraishin ƙarabatun domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwaraishawa kowanne ciki yana da ainihin mai yana da makusanci wakila muttasila wasu ka ce wannan isti'ina'i muttasil ne ma'ana la as'alukum alaihi ajaran illa haza ban roƙe ku ban wani lada ba abinda nake so ku bani shine illa haza wa huwa an tuwaddu ahlu qarabati ku so ma abota kusanci na walaysa haza fil haqiqati ajran cikin wannan kuma babu zancen wai ka karbi lada domin lada ana bai mutum wani abu ne da zai karba ya ji dadi ya ajiye ko bal huwa ladufin min Allah tausayi ne kawai daga Allah li anna qarabatuhu qara abina qarabatim dan makusanta abin kusancin da yake nema kusancinsu ne sun san shi sun san ainihin asalinsa danginsu ne shi danginsu abin shi danginsu ne su danginsa ne saboda haka wa hubbahu sallallahu alaihi wa sallam wa hubba qarabatihi sallallahu alaihi wa sallam wajibu malam yace san manzon Allah san makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wajibi ne ala kullu muslim akan dukkan musulmi saboda haka cikin hadisi da malam ya rufe da shi akan wannan aya hadisi ne ma'arufin ladaikum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi Allah ya ce man yaqtare wanda duk ya aikata hasanatan aiki mai kyau wannan fa shamilatu aw sha abinan shamilan aw shamilatun lil mawaddati li ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce nazillahu fiha husna za mu ƙara masa kyakkyawa da ninka ayyukansa ma'ana sakamakon aikinsa me yasa inna Allah gafurun Allah mai yawan gafara ne ga zunuban da muke aiwatarwa shakurun kuma Allah mai godiya ne lil qalili ga abu kadan da zaka yi dan shi fa yudha'afahu kuma sai Allah ya ninka maka ko a kai aiki daya an baka goma goman sai Allah ya ce mala'iku ku ninka masa sau 100 ɗarin sai aka ce di'ifin ila di'ifin don Allah yanzu Allah bai maka godiya akan kaɗan ba Allah bai mun godiya akan kaɗan ba Allah mun gode maka da wannan ni'ima Allah muna roƙonka ya Allah ka albarkaci wannan gari namu ka ƙara mana zaman lafiya shugabanninsa ya Allah ka albarkace su kai jagorancin hannayensa zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka ya Allah jihar mu da ƙasar mu baki ɗaya ka albarkace su ya Allah kai jagorancin hannayensu su shugabannin wannan jiha da shugabanni na ƙasa baki ɗaya Allah kai jagorancin hannayensa zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah idan ba masu shirya ba ne mun kai koke zuwa gare ka Allah ka isar mana sharrinsu Allah ka isar mana sharrinsu ya Allah fatanmu ya Allah ka shiryar da su ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka shiryar da mu ka sa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ta zamo kalmar shahada ce ƙarshen rayuwarmu Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da salloli da azumi da karatuttukarmu ya Allah Allah wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah ka shiryar mana da zuriya Allah ka shiryar mana da zuriya Allah ka shiryar mana da zuriya Allah yadda muke addu'a wa ƴan uwanmu da iyaye ya Allah ka ba mu masu yi mana bayan tamu ta kare Allah muna roƙonka ya Allah kar ka bar mu waɗanda suke masu yankakken baya ya Allah Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin tumala Allah ya